يرجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون
alkawo ce ko? a'udhu billahi samil alim min sharri shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وخاتم انبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسري لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna wa Allah madaukakin sarki godiya wanda ke da tarin ni'imomi ga bayinsa wanda ya azata mu da samun ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan lokaci mai albarka wanda aka saba gabatarwa a kowace rana a cikin wannan wata na ramadan gashi yau muna wuni na biyar ko wuni na biyar ga wannan wata mai albarka hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 1447 muna fata ubangiji ta'ala ya dace da mu Allah madaukakin sarki muna roƙonka don abin da za mu gabatar da ayyukan alheri Allah ka amsa mana Allah ka yahe mana kurakuranmu Allah ka samu daga cikin bayinka waɗanda kake yantawa a wannan wata mai albarka ya Allah duk wanda ke cikin damuwa Allah ka yaye mishi muna da cikin wannan sura mai albarka suratul zariyat surar da take ba mu tarihin al'amuran da suka faru a baya da wanda ma za su kasance a gaba musamman ma gwagwarmaya tsakanin annabawa da manzanni wayanda Allah ya aiko su zuwa ga waɗansu daga cikin al'ummomin da suka shuɗe Allah yana karantar da mu irin waɗannan darussa ne don mu kasance masu ɗa'a gare shi masu biyayya ga farin jaka da annabi muhammad alaihi salatu wasalam don wannan hanya yin ce ɗaya ɗaya hanyar ɗan adam zai biya tsira a ranar alkiyama kawa allah ɗa'a ka bi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don shi ne allah ya ce wa in tutsi'uhu ta hatanu wa ma'alar rasuli illal balagul mubin idan kuka masa biyayya kun samu daidai kun shiryu ba abin da ke kansa illa ya sada sakon allah a bayyane da haka jiya ina jin mun tsaya ne a ayata 23 yau za mu tashi آية عشر إن شاء الله بسم الله الرحمن هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين مم.
إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون
shikenan ubangiji tabaraka wata'ala ya kissanta mana labarin wata kissa wanda take da a- abubuwa na al'ajabi da ban mamaki wanda dan adam mai hankali idan ya saurari wannan kissa babu shakka za ta za ta zo mishi izina da samun darasi mai yawa a ciki da amfani mai yawa Allah ka bude mana zukatanmu mu fahimci abin da ke cikin wannan kissa Allah yake tambayar manzo sallallahu alaihi wasallam hal ya Muhammad ataka hadisu dhaifi Ibrahim al-mukramu mukramin shin wai labari na waɗansu baƙi na musamman da suka zo wa annabi Ibrahim waɗansu irin baƙi na girmamawa labarinsu ya zo maka wake ba da labarin shi ne Allah amma yake tambayar manzon rahama annabi Muhammad alaihi salatu wassalam ya ma'aikin Allah shin labarin waɗansu irin baƙi na musamman masu daraja da suka zuwa annabi Ibrahim an yi kana da wannan labarin Allah yana ja hankalin manzon Allah da al'ummarsa akan su saurari wannan labari don su amfani da shi yanzu shi kenan baƙin da mala'ika Jibrilu da Mika'ilu da Israfilu wanne ne na wurin ina ga wani babu shi a ciki ko na wani ɗan shi ne malakul mawu an ce waɗannan malaku guda uku suna suka riko gari a kan wata mishiyar wani aiki na musamman da allah ya tado su je su yi a wani gari da ake cewa birnin sundun garin annabin allah annabi nur da jama'arsa amma kafin su kai inda za su je kun san annabi ibrahim da ya fara da'awa wanda ya fara imani da shi matarsa wanda kita da ta saratu sai Allah ce fa'amana lahu lut فآمن له لوط Mhm.
وقال إني مهاجر إلى ربي yanzu annabi lut dan dan uwan shi ne yana matashi sai imani da shi shine Allah ce fa'amana lahu lut sai lut kadai shine na biyu wanda yana da zaman zancin da Allah ya aiko annabi Ibrahim kallon rahman da shi to da ya samu wannan mata da wannan dan uwa nashi lutu sun yi imani ci sai ce inni muhajirun ila rabbi to ni zan yi kaura zuwa ga inda zan bauta wa ubangiji na cikin nutsuwa saboda a inda yake din sun dame shi suna tsara mashi hankali akan bautar Allah shi kadai alaihi salam to annabi lutu sakamakon imani da ya da annabi ibrahim shi ma sai aka bashi annabanta sai aka ce je wani gari suna nan suna aikata asha ya kira su akan wannan aikin su bari ni suke yi waɗansu irin mutane ne kazamai wanda suka zo da irin wani irin aikin da kafin su ba wanda ya taɓa yi irin shi da alaɓarwacin sarki ce suna aikata wata irin alfashar da ma sabaka kun biya إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين Allah yake gaya wa waɗannan mutanen na annabi lodi lalle ku dinnan kun zo da irin wata alfashar da ba sa baka kun biha min hadi min alamin ba taba samun wani daga cikin halittun Allah ba wanda ya riga ku yin ta tun daga dabobi da da mutane da aljannu sun zo da irin aikin da ba wanda ya irin shi ya kun san wani aiki ne ko ai yanzu ma ana yi yanzu ma ana yi ana koyi da su a tarihin duniya ba taɓa samun wata dabba ba wanda namiji ke neman ɗan'uwan shi namiji mace ta nemi wata mace ba a yi shi a cikin aljannu ba sai mutanen annabi hudu su suka fara wannan aiki aikin luwaɗi da mi lesbian ko a ce maɗugo shi ne yake ce musu kukun zo da wani irin alfashar da ma sabaka kun biha min adimin al'alamin ba taɓa samun ɗaya daga cikin halittun allah da ya riga ku da irin wannan aikin ba shi yasa sun mara ka tashi musu azaba ko an musu irin azaba da ba ta kowa kowa a duniya ba to shi kenan adam lu ya je ya yi da'awa a cikin wannan mutanen ya yi karantarwa ya yi wa'azi dare da rana amma ina wallahi ba su imani ba abin ma sai ci gaba ke kamar wutar gaigai aka waye gari a cikin birnin garin kaf babu gidan da ba a luwaɗi da ba ɗago sai gida a nabuludu a cikin gidan nashi ma an samu bara gurbi daga cikin matan shi akwai wata wadda da ita ake magajiya ce a kusan magajiya ko da an ce magajiya su ba magajiya mai suna magajiya ba mai sumfa ta magajiya mai kama gida tana hada connection na mabannata daga cikin mata annabi lulu aka samu haka shi yasa Allah ya ga dama kana mumini mai tsoron Allah Allah sai ga maka irin wata mata ja'ira kai kana so abu Allah tana so abu shedan Allah ya ga dama yana so jarbe ki gaki da imani sai ga maki da wani mugun miji ja'iri kai kana so abu Allah shi kuma yana so abu abu shedan kamar yadda Allah ya gama Asiya da Fir'auna kamar yadda ya gama Annabi Lut da wa da wannan mata ta shi kina ta kokari ki sai Allah ya gama ki da mugun da ba yadda zaki kai kina da imani shi ko dan kangarare ne ko kuma diya yan duniya kamar yadda aka gama annabuwa annabi nuhu da ɗanshi duk allah yana irin wannan tsarin idan ya ga dama ya jarabe ka allah kake jarabe mu da abinda ba za mu iya ba to shi kenan banna ta ci gaba annabi nuhu ya rasa yadda zai yi har ta kai ba shi allah ya jarabe shi kuma ƴaƴan shi mata ne aka rasa wanda zai aure su a garin saboda su ba su bukatar aure inda namiji zai bukaci dan washe namiji mace ta bukaci wata mace ya za a magana aure kuma wa zai yi shi ma wannan shi ne abin da yau kazamta da take tashi a duniya duk kasashe manya na duniya suna cikin irin wannan tsarin har ma a cikin tsarin duniya yau duk kasar da bata yarda da auren jinsi da bata halitta luwaɗi da maɗugo ba ya kamata a hana ta bashi ko taimako a cikin bankin duniya Allah wadannan taimakon da sai an sa'a ma Allah da shi to shi ke da annabi ludi ya yi ta wazi wazin bai yi ba sai Allah ta to shi ke da bari mu aika wata ƙwarya ƙwarya da mishiyon waɗansu mala'iku na musamman wanda za su zo su wa garin juyin waina to amma ta inda haka na ake sauka a jimala ba haushe ko annabi ludi ya samu hasken annabanta ne karkashin annabin Allah Ibrahim da haka idan za a zo garin shi aikatar da wani aiki na Allah to sai a biya ta gudu annabi Ibrahim a bashi labari to shine wannan mala'iku suka riko gari da uzurin Allah kai suka zo gurin annabi ibrahim suka sauka shi ne allah zai babu labarin yadda bakunta ta yi halata ka hadisu zai bi ibrahim al-mukarrami shin labarin bakin annabi ibrahim abin girmamawa masu daraja labarin ya zo maka ya rasulallah ya labarin yake alaran ma izdakalu alaihi to sai allah ce ga bakin nan sun zo ku sunfanta abin ga annabi ibrahim a gidan shi da matarsa suna zaune sai ga wasu baki guda uku idan dakalu alaihi lokacin da suka shigo gidan annabi ibrahim faqalu salama sai suka ce assalamu alaikum qala shi ma annabi ibrahim sai ya ce musu wa alaikum assalam shi ne dakalu alaihi faqalu salama qala salam da suka shigo gidan suka ce assalamu alaikum shi ko ya ce wa alaikum assalam wannan shine ma'anar magana kenan amma sai ya ce mai qaumun munkarun ka wannan mutane ne wanda ban gane su ba an gane maganar kalu salama kala salama an yi ta a bayyane amma maganar kaunin munkarun a cikin zuciyar shi ne ya saka ta to wa'annan bakin ba ban fahimce su ba ban san su ba amma duk da haka da karamci irin annabawa duk mutum mai karamci da aka idan bako zo to yana so ya girmama shi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun jaruhu duk wanda imani da Allah da wurin karshe to a same shi yana girmama bako falako zai fi hugo ya girmama bakonsa ya girmama makaucinsa ya fi da alkari ko ya shiru kawun munkarun ya ce mutane ne wanda ban gane su ba shi ne ya san ba mutane maza ba ne malayiku ne amma sun zo da siffar mutane waɗansu irin samari matasa 'yan bana bakwai me yasa aka turo mala'iku da siffar samari saboda a wancan garin yan mc su suke tace su suke luwaɗi irin masu askin nan dai kush su aske dan su bar shan irin masu wandan na rabin takashi ai kun gane su ko ai duk sufai yan luwaɗi ce irin masu kaca a wuya irin na kare irin masu sawa takalman nan kato kaman abin buga birgi in wanda za ku tana suna shan shisha Allah ya masa hajji don shaƙi iska amma sun mutane kamar shafa ba ta tsohon moto suna bulbula hayaki to irin wannan matasan sai aka turo mala'iku da siffar matasa masu jini a cikin irin wannan in dakaru alaihi fa qalu salama qala salamu qawmun munkarun da suka zo suka ce mashi assalamu alaikum yace musu wa alaikum salam yace amma wannan ka wannan mutane ba ba mu san su ba ban gane su ba ba sa alamar mutanen kasar nan ko karkaran nan yanzu da yake annabawa suna da karama sai yayi ni sai ya tashi ya meke sai ya ce mi فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين yanzu ga bakin nan ya ba su masauki ku sun fata abin gasu ya sauke su bara ga ila adi sai tashi shiga gida gurin gurin wa gurin hajji yago ya tafi manyan baki wadannan baki ake manyan baki ne wallahi masu daraja ga sun sun zo ya za a yanka to shi ke na aji adi ba dan marake mai mai kosashe a yanka a soya a yi mushi a yi dage-dage a kamusu da Allah talaka zai irin wannan ba ko zo yanka mai sa to me yasa shi ba wuce wai yake mai da annabawa talakawa wai ya kwana mai da kosin sai ce yau da ai kwana annabawa ko ku taba jin wannan ba wannan ai kuskure wace annabawa talakawa ne faraga ila alihi sai gashi ya tashi ya je zuwa ga iyalan shi aka yi shawara fa jaa bi ijlin samim yazo musu da katan barake an yanka shi ayi mun shiri an yi nau'in abinci kala kala ga dambun nama ga dage-dage ga mun shiri gaba ɗaya kalar abincin da mutumin da yake da bukata zai yi sha'awa gaba ɗaya tattara ya zo aji a gurin bakin wala ya sai ga ko aka ko kallon abincin musiba abin ya ba mamaki ya za a baki irin wannan a musu nau'in abinci kala daban daban aka aji amma ko kallon abincin ba wanda ya cikin su wani abin har sai ba shi tsoro ma wani kuma mutane da ayi ya daga cikin nutsuwa idan kai bakon ka mashi abu ya amsa idan abinci ne sai ya ci idan abin sha ne sai sha idan kai bako komai gaba sai ce ka bai karba abinci bai ci ruwa bai sha ga dan warau warau a a da Allah zaka samu nutsuwa balle ba wanda baka sani ba amma da ka bashi abinci sai ya cinye ka bashi abin sha ya sha sai hankalin ka ya kwanta daga annabi Allah Ibrahim kallin Rahman ya ka abinci nau'i iri daban-daban daga cikin maraƙin da aka yanka aka yi musu miya da shi sai ya ɗauko abinci ala ta faƙa raba hu فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم faƙarrabahu ilaihim sai ya ƙara ɗaukar abincin ya matsa da shi kusa da su hallo gani ke kamar da abincin ya yi nisa ne ba ta iya tashi saboda irin ɗan shayin nan na bakoko to faƙarrabahu ilaihim sai ya ƙara kusan da musu da abincin misali kamar inda ya ajiye abincin a cikin me aka ci abin da bai rike zafi ka san da ba za a ce akwashi ko bukuru ba ko sai da a ce mi tarmis aiwa tarmis tarmis ne hausa ne hausa ne ko kowa da ya gane yawwa to yanzu sai dako asad ya zuzzuba abincin ya daura cokula da wukaken yanke nama da cokul irin da yadda ake yi nan sai ya zo ya kusantar da kowa asad ta shi kusa da shi ita to bismillah bana ba za ku ta abincin nan ba an gane ko da ya zo musu da shi ba su ci ba yanzu fa qarrabahu ilaihim ya kusantar da abincin kusa da su ya ga an dauko aka wallahi ko kana abincin ba su yi ba sai yake ce musu ala ta kuru wai ba za ku ta abincin da ba ku ta abinci mana shiru kake ji ko ni ba sai ba dala ya zaki ji in ke ce kika yi bakuwa kika ce ga abinci ba ta kalle shi ba ke ko baki santa ba kika dauko a sai kika zuba abincin kika je kika aje a gaban ta ko kada anya ba za ki ce aljanna ba ce kuwa ai san tsoro ka kama ki shi ma annabin Allah ne amma Allah ce fa auji saminu khifa sai tsoron su ya kama shi sai ya ji tsoro sai fara ɗandar da su an yaku wannan mutane ne an yaku wannan da suka gane ya shiga cikin tsoro ya shiga cikin firkici ya ji labarwa matar tasa labarin cewa kai wannan bakin akwai abin mamaki abincin da mun ajiye ba su kalle shi ba na sa musu a cikin asar ba su kalle shi ba na ce ku ci mana ba su yi mana magana ba ita ma sai ta zo take kallon su daga gefe guda ta bangaren katanga ba irin yadda ake a bariki ba ta yi ba ta sa a bariki idan kai baki ita za ta kawo musu abinci ita za ta sa asid ita za ta zuba musu ruwa kuma ta zuba tana musu hira ita ma shashasha a shashasha mana daga can gefe ta tsaya ta zo take kallon irin wa'annan bakin da ba sa cin abinci wani irin baki ne me suka zo yi da suka gane shi kuma ya shiga cikin tsoro sai suka yi mishi magana an gane kalu suka ce mishi la ta kam ya ibrahim kar hankalin ka ya tashi kada ka ji tsoro amma mu ba mutane bane za ka tattare da abincin ka ba ka kamar da mu ba masu cin abinci bane mala'iku suna cin abinci ne la yakuluna wala yashrabuna wala yabuluna mala'iku ba sa ci ba sa sha ba sa kashi ba sa hutsari ba sa barci sai dai la ya'suna Allah ma amaruhu wa yaf'aluna ma yumaru ba su sabawa Allah abin da yace su yi duk abin da yace wallahi za su zartar ne in Allah yace su damko ka wallahi za su damko ka dan haka ranar kiyama idan Allah ce ku zuhu fagulluhu malamai suka ce Allah ya ce ku kama shi sai malaika wajen dubu su bai ya kama hari ka san ku za ka sha damka ko to shikenan qalu la takam suka ce kada ka ji tsoro yanzu matar ta zo tana kallon abin da ke faruwa Allah ya ce wa bashiruhu bi gulamin ali sai suka ce mishi albishirinka mu mala'iku ne daga Allah muka zo mu kuma za mu ta wani aiki na musamman ne zuwa gari kaza da aka kai ma yanzu tunda ka yi abin a zo a gani na tarbar baki muna maka albishin za a baka ɗa mai ilimi a lokacin annabi allah ibrahim ɗan shi da isma'ila ne an gani ya aikin shi kuma da wata mata aikun san ko wata mata ce ya aife ta aife isma'il ha hajara hajara mai matsayinta bai wadda waye ba shi matar shi uwar gida saratu ta ba shi kwaye an ta ya aure ta ko yanzu shi ke nan sai zama ya kasa daɗi ka ke kuma kace kawai hujja da wannan ta da ke shi kankin kissa ce ta malamai Allahu alam bi inganci Allah ya san ingancin ta an ce ta ce ya kamata ai in bambanta da ita yace mi me kike so a yi mata da ya bambanta ke yace tace a sa mata wani sarka a wuya sai aka sa mata sarka aure sai ta kare mi sai ta kare kyau tace yanzu ya kamata tunda ita baiwa ce yan ta ta aka yi ni kuma wani gida ya ce ya kamata in bambanta da ita me yake so tace a tulla kunnin arai ta wani abu sai aka sa dan kunne sai ta kare kyau tace ya kamata an ce duk waɗannan adan wai wai wai nace hukunci wai ko ina waiwaitawa ba nasi bane ingantacce ba za a ƙayyata ba kuma za a tabbatar da shi ba an ce duk wai kishi ne don ta bambanta da wannan tasa ake mata kuma ya ta ƙara kyau har ma ya ɗauke ta ne da ya ajiye ta a baitul haram ko to dai ba nan isa muke mu dawo ita wannan wanda ba ta taɓa haihuwar ba uwar gidan ba ta taɓa haihuwa ba kuma yanzu an ce tana da shekara ɗari ba ɗaya a wasu maganganun malamai ɗari da biyar an gane ko shi kuma yana da shekara ɗari da ashirin da biyar dan Allah dattijo da ba taɓa haihuwa mutum tana yarinya har ta kai shekara ɗari ba ɗaya yanzu za ta haihu samatin da Allah ya ce an ba ta albishir da ɗa'ai dole ta aiwu ko ba haka ba shi yasa abin ya ba ta mamaki ya ajaba ta har ta irin wani kuwa kuwa ake ta kun wata shewa wata irin buɗa ta yi ta farin ciki da murna tana gindin katanga sai suka ce muna baka albishir da wani ɗa wanda yake mai ilimi za ka samu a lokacin kuma babu wata matar tare da shi sai ita da haka wani abin zai birgita ko bai birgita ba abin sai ya bata mamaki kina Allah a ta ce wa maratu qa'imat fadahikat
فضحكت فبشرناها بإسحاق shike da kaga sunan dan ya fito lokacin da suke bashi labarin za su je su halaka da garin wa mar'atuhu ita matar annabi Ibrahim qa'imat tana tsaye tana kallon bakin daga bayan katanga kamar da muka faɗa kun san me yasa aka bata kyautar dan ga ta tsufa da ta za a halakar da waɗancan maɓarnatan sai ta yi dariya ta yi farin ciki shi ne fatahika sai ta ji daɗi ta yi murna ta yi farin ciki dalili da farin cikin ne fafacen na habi sa'ad sai aka bata albishin samun wannan da kun fahimci wannan a ce murna da farin cikin da mutum zai yi saboda allah allah yana bashi ne allah yana bashi kyauta a duniya ta bonus kaga nan bangare an ce an bashi labari za a bashi dako a tan bangare an ce a da aka bada labarin za a halakar da su ne matar tana tsaye ta ji daɗi sai ta yi farin ciki ba za yi karfe ta yi dariya ta yi mulmushi ta ji daɗi za a halakar da masu rudu da masu maɗugo ƴan lasbiyar za a halakar da su dalili da wannan farin cikin da ta za a halakar maɓanata allah ya to ita ma ku ba ta tukwicin za a ba ta ɗa da za ta aiwa a irin wannan lokacin da ta tsoho ba ta tsamana aiwa shi ne babbar shana bai sahara ومن وراء إسحاق يعقوب aka ce kaga bayan Ishaq din ma sai a kara maka da jika an san waye jikan ko shine annabi Allah Yaqub baban Yusuf wanda kisa tana da tsohon mala to ga mu dai ga annabi Allah Ibrahim an ba shi albishir a wani gurin an ce an bai matar shi albishir a wani gurin an ce an bashi da Allah duk ba ɗaya bane ba yanzu idan aka ce an aihi da da uwan da uban kowa ba farin ciki yake ba kai uwayen ma ba farin ciki suke ba dangin ma ba farin ciki suke ba amma in ya zo ta hanyar mi ta hanyar daidai Allah muke albarka ta hanyar daidai in ya zo ta hanyar aure amma wallahi idan kika kuskura aka samu wani malalaci sakare ke sakara ya ɗirka miki ciki a banza ba aure to tun daga lokacin ke shiga cikin hudun da bakin ciki uwayenki suna cikin damuwa uwayen shi an ba su labari an ce ɗansu ne suna cikin damuwa abokin shi ma an ce kai mutumin kafa wane ya waɗe mutane ciki wa kenan wani ta ani dai ba abokina ba ne ko ba haka ba abotar ma ta fasa duk da take aihu to kin cusa bakin ciki a cikin zukatan uwayenki ba sa murna su bangaren wanda yake cikin shagu aka ce ko cikin shege cikin shagugo yawa cikin shagu dan ai su ne shagun tunda su suke cikin ba dan bane shege ya kamata mu gyara Hausar to uwayen wanda yayi cikin shagun shi ma da an ba su labari an aihu za su yi ni murna za su yi bakin ciki gororinki za su yi bakin ciki duk masoyinki abakan shi za su yi bakin ciki shi yasa mun wa Allah ɗaukin saki godiya da ya ni'imtar da mu da yin aure na musulunci yawa kuma mutum ya gode Allah idan ka sami ta hanyar mi ta hanyar aure to shi kenan annabin Allah Ibrahim Khalil Rahman an ba shi labarin za a samu da kuma dan ba aka sami ilimi shine Isa alayhi salam shi kenan fa aka bada imra'atu fi sarati to wannan magana cewa za a samu da fa haka bala imra'atuhu fi saratin sai ga matar shi ta fuskanto su cikin wani irin farin ciki da murna da irin wata shewa da kai bata shirya ba ka san labarin in yayi dadi ko wallahi baka shirya ba za ka irin wata shewa abin yayi dadi sosai ya burge ta kuma ya dauka mata hankali amma ta mata wani tunani kuma wani tunani ne ta yi fasaka da wajaha fuskarta lokacin ta yi farin ciki ta yi mulmushi amma sai take bari a cikin farin ciki yanzu kuma wani wani irin baki ne ku kun ce zan aihu alhali ni ban taɓa aihu bai wajen shekara ɗari wa ƙarar ta ce musu a juzun ni wa tsohuwa ce an gane ko bayan tsohuwa ce mami a ƙimin ma ba don a ƙima wajen aluman ya sha'u a ƙima ba haka allah ce ba ya haɓu liman ya sha'u unasa wa ya haɓu liman ya sha'u zukuwar au yuzawuduhu zukuranan wa idasa waja'alu man yasha'u aqima ma wala aqim wanda baya aihuwa ko bata aihuwa sai ake ta aqima da ka ce musu ni ina da matsala guda biyu ko kun ce zan aihu ni ga na tsohuwa ce in dai ana magana tsohuwa to wani tsohuwa ce ta farko alhali da karhi na mali aqima ce ba ma aihuwa ba ta ba aihuwa ba ta ya za mu aihu sai suka bata amsa da mi an rama qalu kadhalika qala rabbuki kalu sai wanda mala'iku suka ce mata kazaliki qala rabbuki ai magana da muke din ba magana ba ta maulanka ubangijinki ne yace haka shi yace a baki albishirin zaki aihu a matsayin ki na tsohuwa a matsayin mijinki ya tsoha a wannan yanayin shi ubangijinki ne yace za a aihu kuma wallahi za a aihu shi yasa Allah in yace kai kawai kai Allah in yace ki bari ki bari in yace ki ki wannan shine zaman ki lahiya da ubangijinki qalu kadhaliki suka ce abinda muka fada za ku aihu eh to ba magana mu bace kaza rabbuki haka ubangijinki ce mu dan sako ne innahu shi ubangiji subhanahu wataala huwal hakim shine mai hikima hikimar Allah da yawa ce shi sa lokacin sai saka a cikin damuwa kuma sai ka damu shi kuma karkashin damuwa akwai alheri a ciki wani lokacin sai ka samu kanka cikin farin ciki kana ta mutaka kuma ka sa abin da biyo baya ba karshen alewami kasa ya jima da bashi bakin ciki zai same ka don hikimar Allah tana daiwa kullum ka nemi zaɓin Allah a cikin al'amuran rayuwarka kuma kadda ka shiga hurumin Allah duk abinda Allah ya tsara maka amsa da hannun biyu kuma ka gode mishi kar wahala abin ta saka damu ko ka ji ka shiga cikin kunci a'a Allah mai hikima ne cikin al'amura Allah gaba ɗaya hikima ne gaba ɗaya da haka Allah alhakimun ne sannan kuma al'alim ne shine mai cikakken sanin abin da ya dace abin da ya dace da ke abin da ya dace da ku abin da ya dace da mu gaba daya da haka idan Allah ya tsara mu to na mu bi ne kawai ba mu da wani zabi shi yasa Allah ta'ala ce wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin wala mu'minatin ila qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amri Allah ya ce wa ba kana lil mu'minin bai kamata a ce mutumin da ya imani da Allah ba namiji barantana wala mu'minatin ko matan da suka yi imani da Allah idan qada Allah wa rasuluhu amran idan Allah da manzon suka zartar da wani hukunci ga yadda za a yi abu an yakuna lahum al khiyaratu min amrihim wai su wa'innan mu'minan maza ko mu'minan mata ya zama har suna da wani zabi a karan kansu a idan Allah ya riga ya zartar da al'amari ba ki da zaɓi ba mu da zaɓi za ka neman zaɓin kanka da kanka a kan sha'anin Allah to sabon Allah ne to da haka Allah ta'ala tabbatar da daga gama kan gaskiya to shi ne Allah maɗaukakin sarki ta innahu huwal hakim innahu huwal hakimin alim Allah mai hikima ne cikin sha'aninsa kuma masani ne in ba hikimar Allah ba ta yaya matar da ta shekara ɗari ba ta ma'aiwa kuma ta samu ciki ta aihu kaga wannan sai hikimar Allah to kullum ina gaya mana cewa shi sha'anin Allah abin da ke bukata ba aunawa ake da hankali ba a'a imani ake yi lafiyayyen hankali kun baya jayayya da maganar Allah duk abin da Allah ya riga ya tsara to abin da aka so ka yi imani ka mai kauya shi kenan ka zauna lafiya sai Allah ya fahimta da kai hikima da ke cikin abu amma in ka auna abin da hankali kace ya za a yi kaza to shi kenan ka riga ka fada da fandar Allah ya kiyaye malamu cikin labarin wannan mala'iku da ya faru yawwa yanzu shi kenan ga annabi ibrahim da bakinsa yanzu labari dai na farko shi ne an ba shi albishir an ba wa matar shi albishir za su samu ɗa mai ilimi shi ne isa haka ko to yanzu sai bayani akan abin da ke tahe da bakin suna bukata a tambaye su ko ba su bukata ya kamata a tambaye su mana to shi annabi ibrahim sai ce fama kan bukun aihul musulun wai me ke tahe da ko ya kuwa inan manzanni ina ne za ku ina za ku je ina aka aiko ku na da ku ɗan aike ne na Allah na da cewa Allah zai ba da ɗa wannan labari ne daga Allah na yi imani da shi to abinda nake so shi ne mene ne bukatar ku a cikin wannan tafiya da ko zo ina za ku yanzu ka ce mishi mi qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin suka ce inna ursuluna ila qaumin mujrimin ai mu an aiko mu ne zuwa ga waɗansu mujriman mutane mutanen annabin Allah Lutu alaihi salam an aiko mu ne mu je gare su mahallakar da su gaba daya wanda shine abin da ke tafi da mu Allah ya ce mu zo mu ga maka waɗannan mutanen na garin annabi Lutu gaba daya za a halakar da su illa waɗanda da suke ɗan kaɗan daga cikin su gida daya shi kaɗai za a ware to shi yasa a wata aya idan kuna karanta alqur'ani sai ku ga annabi Allah Ibrahim ya ce musu inna fiha qauman qala inna fiha lutan suka ce za mu je mu hallakar da gari kaza sai ce masa inna fiya lura a cikin garin akwai luru da iyalin shi sai suka ce mishi me qalu nahnu a'lamu biman fiha suka ce hawa da Allah kai ma ai mu Allah ne ya aiko mu ai mun fika sanin su waye a ciki shi lurin da kake magana da mutanen da ke gidan shi ka kwantar da hankalinka akwai abin da zai faru za mu tsayar da shi da iyalin shi gaba da komai لنجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين suka ce za mu tsiratar da shi annabi ludu da waɗanda suke tare da shi gaba ɗaya amma illa matan nan tashi ja'ira magajiya aka ce ko ba magajiya wadda suka sani ba ma wacce mai haɗa ɓanna yawa da haka mun san da annabi ludu za mu hallaka- za mu tsiratar da shi da waɗanda suke a cikin gidan shi gaba ɗaya sai dai matar shi kaɗai ita kaɗai ce za mu sa ta cikin wayanda za a halakar amma kun sa abin mamaki ko ita sai da annabi duk ya yi mata da'awa akan ta tuba ga Allah Allah ya yi mata tsira wallahi take tuba a cikin zuciya ta yi kimir saboda ba ta da dabo a wajen Allah kuma duk da aka saba da tausayi irin na masoya tsakanin mace da miji sai ta to shikenan Allah ya mun umarni a cikin daren nan mu bar gidan nan gaba ɗaya mu bar garin nan Allah zai juyar da garin juyin da ake wa juyin waina da aka ce maka shirya mutum tare da ke ko Allah ta'ala zai tausaya miki in kina tare da mu sai da suka wuta bagari ce ita wallahi ta yi mantuwa sai ta koma aka yi aka yi ita sai ta koma tana komawa cikin garin gaba da allah ya juye garin gaba a ta yi shahadar gosu rogo daga mayanka sai gurin gashi da aka kalu inna ursula ila qaumin mujrimin malaiku suka ce mu aiko mu an aiko mu ne zuwa ga waɗannan mutanen da suke fajirai me za ku musu in kun je لنرسل عليهم حجارة من طين Mm.
مسومة عند ربك للمسرفين shikenan linursulin alaihim hijaratan min din a wata aya Allah madaukakin sarki yace za mu juyar da garin gaba daya fa ja'ala aliha safilaha وجعلنا عاليها فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها Mhm.
وأمطرنا عليها حجارة من سجيل Allah ya ce lokacin da al'amarin mu ya zo sai muka sa aka sa garin saman garin ya zama kasan garin kun sai aka yi mala'ika ɗaya ne kawai ya kafa fuka-fukin shi ya gaggabo garin mala'ika ɗaya ba ya daga su zama yadda suka kai samaniya an ce mala'ikun da ke sama sai da suka ji sherar zakarinsu da kukan dabobinsu daga can kuma aka yi musu irin yadda mai waina take yi akwai sanda mai waina take ko ta ɗan ƙasa mai ta ɗan kurala to can da can ko sai ta yi mi ya ta juya haka aka yi musu wallahi yadda duka san juyin waina haka aka juya garin ita kaɗan suke daga amma su sai daga daga su suka kai sama daga can kuma aka birkito su to shi ne wannan aya da Allah ta'ala ya ce da dursula alaihi hijaratan bayan juyar wanne aka biyo bayan su da saƙon wasu irin duwal wasu wasu irin bama-bamai wanda Allah madaukakin sarki ya sa aka da cikin min dinin da wata irin laka ta cikin jahannama kuma a jikin kowane bam ko jikin kowane dutse musawwamatin inda rabbik akwai sunan mai shi daga ubangijinka bayan an jire garin adadin mutanen garin kaf kowa akwai misil ko a ce wani bam da aka rubuta sunan shi bayan an juyo da shi wannan bam din zai zo same shi inda yake ya watsa shi ya tarwatsa shi haka Allah maɗauki sarki musu irin wannan bala'i saboda sun sabawa sakon da Allah ta'ala ya sa aka zo musu da shi musuwa Allah da'a ba sun ci gaba da aikata banda aikin da wanda ba dago to ko yanzu idan mutum namiji ne yake aikin luwaɗi bai tuba ba ya mutu to za a mishi wannan azabar da aka musu kafin tashin kiyama sai an suka mishi wannan dutsen an ɗanɗana mishi azabar kafin kiyama ta tashi ko yanzu a matsayin ki na mace kika zama cikin yan lesbian ake tafin yan maɗigo kina mutuwa wannan dutsen ke masu aiko miki naki yana nan ki ɗanɗana azaba kafin alkiyama ta tashi da haka Allah raba mu da wani mummunan aiki amma saboda mutuncin da muke wa Allah ko saka waye gari yanzu ba ma a yi luwaɗi ko maɗigo ba auren jinsi ake yi wai an mayar da abin ma aure saboda an rena Allah mace ta auri mace namiji auri namiji mun mun wuce su ma don su lokacin da suke aikata wannan sun san banna suke yi sun san datti ne har ma shara suke suka ce ya kamata mu kore ludu da wanda suke imani da shi annabi ludu mu kore shi saboda innahu wa nasin yataharu su mutane da wanda suke neman tsarki mu kuma datti muke so kaga sun san abin da suke banna ne ko to mun so muke ma mu dauki abin abin sha'awa abin burgewa abin ci wai auren jinsi mutum da aure mace namiji aure mace duk waɗanda suke wannan Allah ya tsine musu albarka da aka musawamata inda rabbi kowane mutum yana da dutse na musamman da aka rubuta sunan shi daga ubangiji shi da Allah ce musawamata inda rabbuka lil musrifin kowane mutum an sanya sunan shi ga wayannan mabannata ga dutsen da zai tarwatsa shi kuma ranar tashin alkiyama Allah zai musu azabar da ba ta kawo wani irin ta ba Allah ya kiyaye ta Allah ta'ala ce ba aka rajina
وأخرجنا من كان فيها من المؤمنين amma da azabar Allah ta zo fa aka rajina man kana fiha Allah ya fitar da duk wanda ke cikin garin min al-mu'minin daga cikin masu imani da Allah fa mawajin fiha وما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين birni ne guda ma idan aka ce birni ya wuce tsammanin garin yanzu kamar garin nan a ce gida ɗaya da gidan musulmi aka ga kuma baki ko to wallahi lokacin gida ɗaya ne lan annabi da kadai nan ne ba a bani gobe alwadi duk garin gaba ɗaya kuma Allah da ya tashi yan gidan nan kadai suka tsira su ma ba duka ba akwai ɗaya daga cikin matan shi wannan bala'in ya riske ta saboda ita ake barna don abin da ya faru lokacin da mala'ikun suka zo labari ya ɗaya cikin birnin garin cewa to yau gidan wanda baya son annawa an samu abin yi saboda ka ya kamata ko ta halin kaka yau a yi abin a gaban shi ba sai kita ba kyau eh yau tun da ya yi baki a gaban shi za a yi sun zo sun yi ta hayaniya shi annabi lut bai san ba ashe mala'iku ne har sai da ya fito yake ce musu madadin ku zan ku yi lalata da waɗannan musamari da zai baƙi ga iyana ma mata muna
قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم yace waɗannan a matsayinku da maza in sha'awa gare ku ga iyana mata ne su suka fi tsarki a gare ku in aura muku su ma ku je ku yi amfani da su kai kaga abin da ga mutum yana ta zai bai ɗan iska ɗin shi aka san ba karamin aiki bane ko mutum ne zo zai iska shi kai ta ce ma ga iya ta ambaka ai kaga abin tura ta kai mango to sai ga mutum yana cewa ina hazihi banati kunna ta halu lakum fattakullawa la takutuna fi dhayfi alaysa minkum rajulun rashid ga diya na mata sun fi tsarki in ba ku su in aura muku su ku je ku yi amfani da su mana ku ji tsoron Allah kada ku sa da kumiya ga baki na yanzu a cikin ku ba mutumin kirkin da zai hana ku wannan mala'ikun nan da suka ga hankalin shi ya ta suka ce kai ya ka da Allah kyale yan iska karbar da su kawai ka kyale su zo ka sha hurumunka kawai je ka ga yan gidanka kowa ya shirya cikin dare ku bar garin
قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك suka ce saurara ka ji yanudu mu ba mutane bane na kwanta da hankalinka ba mu waɗansu ma'aika ne mala'iku ne daga ubangiji ka muka zo kuma wanda da suke kokarin su kama ka harin ba za su iso gare ka ba ba su isa ba فأسر بأهلك بقطع من الليل abinda ake so da kai tattara iyalan gidanka gaba daya a cikin daren nan ka bar garin nan tattara su gaba daya bikin imran a wani yankin dare ka fita ka bar garin dan akwai abin da zai faru a garin kai muka sani ba ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك idan ka fitar iyalinka duka ba wanda zai dawo a cikinku amma akwai ɗaya daga cikin matanka sai yasa suka ce in lamura a taka sai dai matan nan taka tsinanniya ita dawowa za ta kaga sun ba shi labarin da masu an samu zai dawo ko
إنه مصيبها ما أصابه saboda abin da ya samu yan garin ita ma sai ya same ta dan da ita ake yi labarin an yi baki a gidan ma an ce ita ta bada gida gida ta bi ka sa akwai wanda kullum in ta samu labari bakin ta da kake ta saka wajen gida bakwai ta su gidan wannan wancan ina fara ku kin sa abin da ke faruwa a gari eh to wallahi kaza kaza ta hudo mata kuma gidanta ta je gidan wancan kuma labari ba na kirki ba irin su ne ta bi ta da labari cewa a gidansa an yi bakin samari da haka dalili da wani alata innaha ita wannan matar taka duk abin da ya samu yan gidan ita ma zai same ta yanzu a dabar sai haka da shekwanta ya suka ce mishi ne إنه مصيبها ما أصابهم a yaushe ne أليس الصبح بقد إن موعدهم الصبح shi kenan alkawarin da muka musu gaba ɗaya garin nan asuba ne yanzu za ku juyo da garin asuba shi ne ke ta musu أليس الصبح بقريب ya ce ai asuba ta yi nisa a juyo da su yanzu muna tun malakun suka ce mishi a dai sa subu bi karin a ai asuba ba ta zama kusa ba, ai kusa ci yanzu ne ai asuba za ta yi kai daga sanin da kai ya zo kuwa ta zare dashi dashi duk cikin gidan ya ce kowa ya fito suka fita suka bar garin gasar sun bar garin fa suna wuta daga garin kawai ita matsaya ta ta ta ita wallahi sai ta koma me zaki akwai bala'i a garin ta sai ita wallahi sai ta koma saboda ta yi mantuwa ne to shikenan Allah raka taki gona haka koma gaba da aka biyo da ita har yanzu tana tara musu azaba tare da su shi yasa zamanci karkashin malam zamanci karkashin Allah rahma zamanci karkashin wali bai hada wa Allah miki azaba inda biki ji tsoron Allah ba wallahi haka ne ki ji tsoron Allah ki kiyaye dokokin Allah kasance miki diyal malami ko diyal liman ko diyan wani wali baya hana Allah miki azaba ga da annabi Lut tun duniya Allah ya halaka da shi cikin annabi nuhu kai cikin tufan baban shi sai dai shekara 150 yana wazi saboda tsabar wazi shekara 50 kasancewarki ke kina karkashin mutumin banza ba mutumin kirki ba baya cutar da ke akan imaninki me yasa saboda an samu matar fir'auna duk duniya ba da'iri kamar shi amma kafircin nashi bai cutar da ita ba yar aljanna ce yanzu ma tana aljanna ita kafin ma ta bar duniya ta ta roki Allah ya gina mata gidan aljanna kuma ya gina mata kuma ya gwada mata shi ga kuma mijinta mutumin banza ne a ce zaman ki gurin mutumin banza dan yana mutumin banza bai cutar da ki akan imanin ki in dai kina da tsoron Allah kasancewa ki mutuniyar kirki ba zai hana miki ba ki ayi yar banza ko dan banza Allah ya kiyaye an gane wannan me yasa annabi nuhu alaihi salam shi mutumin kirki ne ga irin dan da ya haifa haka nan kuma kina iya samun uwayenki ba mutanen kirki ba ki Allah saki zama mutum ne kirki annabi ibrahim kallon rahman baban shi waye azara babban katafarin arne ne amma Allah ya sa ya yi annabin Allah shine ibrahim kallon rahman kafircin baban shi bai cutar da shi ba to rayuwar duniya nafsi nafsi ne kowa ya ta kanshi alaikum wa anfusakum kowa ya ta kanshi ki yi kokari ki shirya da ubangijin cutar wani ba ta cutar da ke sai in kin cutar da kai shi sa kowa ya zama mutumin kirki to shi kenan mu dawo wannan kisa a wannan lokacin ubangiji tabaraka wata'ala ya ce ba ka rajina man kana fiya mana muminin gaba daya garin nan mun fitar da duk wani wanda yake mai imani da Allah fama wajen na fiya gaira bai timu musulmin ba a samu wani gida a cikin garin nan ba sai gida ɗaya na musulmi sai Allah madaukakin sarki ya ce mi
وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم wannan kissa ta annabi lut da annabi ibrahim da zaura mala'iku da muna cin ku akwai mamaki ko to Allah ce wa tarakana fiya ayatin mun bar wannan labarin a cikin littafin ana karantawa inda Allah dan ya zaumi lil ladina yakafurun azabal alim dan ya zama izina da gargadi ga waɗanda suke jin tsoron azabal Allah mai radadi gari yadda Allah madaukakin sarki ya halakar da mutanen nan mun takaita ne kaɗan daga cikin isosin saboda lokaci ba zai bada ba ga sunan cikin alkur'ani guri daban-daban wanda Allah ya kissanta mana labari cikakke akan abin da ya faru waɗannan mutanen halakar da su da abin da ya faru kafin halakar da su to duk waɗannan Allah ya ce mun bar shi ne lillazi ne kafurul azabul alim dan ya zaman to darasi ga mutanen da suke jin tsoron narkon azabar Allah Allah ka samu daga cikin masu tsoron azabar sai Allah ta'ala ya ce وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين yanzu shi kenan sai Allah ya ɗauko wani kasar shi yasa idan kuna buƙatar labari ba zuwa ake a sa gidan dabino a gaba ba ko labari na ko gidan mu da masu yake da dai kun kosan shi ba za ake samun kisa ta ban mamaki ba a cikin ƙur'ani ne wai wata za ka tana kallon filin har tana ƙwallon tana kuka saboda sakar shi wai abin ya wata sosai a wannan tana da ƙarancin a kai ya kamata a kai ta bishatiri bishatiri ake ta ko kabano a auri lafiyarta abinda ake cikin filin haƙi baki kuka duk abinda ga ake a cikin filin wa irin wannan dai na duniya hausa filin ake cikin mini ne na yan drama duk abinda ga ayi a gurin ƙarya ce idan ke ga ayi dariya dariyar ƙarya ce idan ke ga ayi kuka kukan ƙarya ne idan ke ga an yi rantsuwa mata ƙarya ce to me da kalla kuma a cikin wannan ƙaryar babu labarin gaskiya duk abinda ga an yi shi an yi shi ne na ƙarya to me abin tausayi amma da yara cikin wala sun imani da abin kuma sai suna birge su wani mutum shi da matar suke kallon filin din nan fana su sani dan jage kowaye shi kenan da aka yi wani abu sai shi mijin na ta yi zagi wannan ne ake ta mishi dan da ramar da ya yi wannan abin ba su san lokacin da ta kwashe shi da mari ba ta ce wani za ka zaga wala ya yi daidai ya yi daidai mana ba wa ya kawo filin din gidan wa ya sa an tarkin wake biyan wuta didi ne wanda gani ta bare shi ma ya abar san lokacin da ta bare shi ba ya bada tace pardon iya koyi da Allah ba san lokacin da saboda yana burge ne kai kuma ka zage shi to haka ne bada ai galibin ku burge ku suke a ba har koyan irin dalmar dan kwanan su ba kuke wata wata bada ta riga ta shahara da kallon wannan fina-finan sai ga za ta miji magana ma tana zazzara ido don irin nau'in ta tana gatsune shirme ne wannan labari cikakke mai ban mamaki yana cikin alkur'ani kowace irin kisa a cikin alkur'ani akwai kuma wanda ta baka mamaki ta burge ka ta baka sha'awa idan ta tausayi ta kaji tausayi in ta dariya ta kaji dariya in ta dukka sunan a cikin alkur'ani amma ba a karanta sai a dana kallon wani labari na Allah sauke wata fa duk wani filin da ya wuto sabo da ita za a fara harkar shi tana bibiyar shi kamar nassin alkur'ani kamar suratul baqara wannan asara ne wallahi mu dawo cikin alkur'ani ga wata kissa ta biyu Allah ya ce wa bi Musa a cikin labarin annabin Allah Musa alaihi salam dan Allah kissan annabi Musa kadai kai kin taba jin irin ta ma a cikin wani film kin duniya kidima fa shekarar da aka yi annabi Musa alaihi salam a wannan shekarar duk wani ɗan namiji da za a yi fa yanka shi ake yanka shi ake lokacin da za a haifi wani shigo harun sai ya zo cikin shekarar da ba a yanka amma shi allah da ya ga dama duk zakarar da zai yi cera ko ana ruwan shaho ko shekarar da ake yankan kuma aka yi musa amma allah ya kare shi uwa shi ta shiga cikin tashin hankali ya za ta yi bana duk da aka yi annabi da yankawa ke allah ya mata wahayi na ilhama Allah rama ba sai ka da aya ba duk sun santa ya mata wahayi yace an ardihi ki rike danki ki bashi nono ya sha hankalin ki kwace ba abin da zai faru amma duk da haka dan kana dora mata abin da yafi karfin ta aka ce in kin yi raunin imani fa idza kunti alayhi falqihi fil yam da kin ji tsoron za a zo a ka miki farmaki akan shi dauke shi ke ki je ki jefa a cikin ruwa dan Allah in tambaye ku yanzu da Allah dan da zai rayu aka ce ki je ki jefa a cikin ruwa yake gina rayuwarsa amma kuma ya rayuwa ya rayu Allah ya ce za a dawo mata da shi an dawo mata ko ba dawo mata da shi ba gidan mai bada umarnin a yanka iyalan gidan suka je bakin ruwa don yawon bude ido ya suka tsinka yi akwati tana yawa kan ruwa suka ce sun yi tsintuwa a rakon musu su kuma ɗiyan firizina ne ɗiyan sarki firawuna ne iyalin gidan shi ne aka je aka ɗauko ɗan da suka muda suka ga ɗari a cikin akwati ana zuwa aka kai shi gidan aka ta firawuna a yi tsintuwa da aka bude ya ga yaro ya ce anya ko wannan ba musan ne ba ata yace ta wazo ta ce haba kai ma mai gida ai wannan me yasa ba za ka kai wannan magana akan shi kana nufin Musa ne a yaka shi ai wannan dan qurratu ainin li wa laka la ta katruhu ai wannan a ce yana gidanmu abin alfahari ne da ni da kai to ka san da ke dan barki da sai ce dafur a badan ta faɗi wannan kai kuwa ce dafur yanzu shi ke da abuce gurin tunda badan ta yi magana ba za a yanka shi ba da Allah wannan bai isa film da zai baka mamaki ba kuma aka zo dukkan matan da aka yanka ƴaƴansu Musa yana ta rikici ya ki barin kuka Fir'auna ya ce a ji a samu cikin waɗanda aka yanka ɗiyan a samu wanda zai shanu da rike shi a biyata ta zauna a gidan fada a gidan shugaban ƙasa Allah ya ce wa harabna alayhi muradi'a sai muka haramta mai shan nonon kowace mata gabanin uwar shi bata zo ba duk wanda ta dauke za ta bayi nono in yi dukkan ɗasi fir'auna ce wani a kore ta wanda ba ta yi ba ta bar gidan nan hankalin shi ya tashi saboda madan ta ce a bar ɗan so yake sai an samu wanda ta daidai shi sai ga labari ya biya wal musa cewa wannan ɗan naki an tsunto shi na gidan fir'auna ana neman za ta bashi nono fa qalat li uktihi qusihi akwai yayin musa yanzu da zaka je ki bincika mana labari me ke faruwa yarinya ce karba kawai ta zo gehe tana wasanta kin taba ganin wannan filin a gidan dabino ko a gidan madamasu yariya ta tana wasanta kamar ba ta san abin da ake ba da ta ga hankalinsu ya tashi an rasa wanda zai sha nonanta yariya ya ta wazo kusa ta ce zan baku labarin al'ahali bai tun ya kafa rona hulaku waɗansu wasu mutane a unguwarmu ba ta ce ba gidansu wani sun iya renon ɗa wannan in matar gidan ta zo kawai wannan za ta rena muku wannan ɗan aka ce ina ne gurin ta ce a unguwarmu guri kaza aka ce fita yin yariya na a kawo na uwar wura ne musa tana zaune a gida ya taga sojoji jami'an tsaro daga fadar shugaban kasa da yarta ta ce na ban lalace na shiga uku asiri ya toru ashe asirin bai toru ba har yanzu allah bai tona shi ba sai uwar ta ce waɗannan an gama da su ne saboda kinji kinji fir'auna ya ce duk wanda za ta rene wannan ɗan a kawo ta ta rene shi kuma ta zauna a gidan saboda haka na ba su labari cewa ke kin iya reno ne ban ce ɗanki ba ne ba ta ce to shi kenan ha alhamdulillah yanzu mai suke so an ci a da ke baba in kin ce in ya sha nuna kishi kenan zaki zauna a gidan shugaban kasa a nan zaki rayu ki ba ɗanki nono amma ban gaya musu ba ta ce to shi kenan muje lokacin da uwar annabi musa ta zo da aka mai koma ta dan malamai suka ce tana mai kama shi nono sai rarraba da ƙarfi ta ɗan kisa ta kauce shi ta mai da shi ɗan ɗayan saboda hikima irin taku ai kun gane ku kuma manyan mutane ne halar ta sake ɗauko shi da yana nuna haitabar shesha shi kenan fir'aun ya ce shi kenan yanzu a mata gida na zinariya in za ta zauna a cikin fada a wata house a fale amma ko kun san me faru Allah ce in kana la tubdi bihi sauran kiz wallahi ta bayyana saboda murna sauran kiz ta ce daman honan ɗanta ne Allah ce laula arabadna ala qalbi halita kuna minal mu'minin in ba dan mun rike zuciyarta ba ta daure da ake so ku rika daurewa bahaushe ya ce ciki ba a yi shi don tuwo da fura ba ana so zama tuwo mai ɓoye sirri mai rike sirri abinda ya dace a rike a rike kada saki amma ke komi sakin gaya kowa alamar imani kiran duk wannan film ne ga cikin alkur'ani kun karanta shi yasa dan ne zaka je kira kallon wani gidan ba da ba wani gidan da biyu wani labarin duk shirme ne wallahi wannan duk labarin banza ne wannan kuma cikin alkur'ani na gaske ne to shine Allah ta'ala ya ce wa fi Musa ku tuna labarin annabi Musa idza arsalnahu ila fir'auna lokacin da muka aika shi zuwa gurin fir'auna bi sultanin mubin da hujjoji mabayyana fatawalla bi rukunihi
فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون Allah ya ce fatawalla bi rukunihi sai ga fir'auna ya juya da baya bai yi imani ba da shi da rukunin shi ma'ana da mutanen shi da runduna ta sun ki imani da annabin da Allah ya kuma shine Musa alaihi salam kun san ma me suka fara wa qala fir'auna yace shi Musa din sahirun wani mutum ne wanda an mai sihiri ya kama shi maganganun da yake maganganu ne irin mutanen da an musu sihiri au madanun ko kuma mutum ne wanda yake da karancin hankali bai san abin da yake faɗi ba irin magana da annabi Musa ya samu amsa daga Fir'auna kenan a lokacin da yazo yake ya sami da sakon Allah sai Allah ta'ala ya ce ni kenan mu takaita mana kissa dai a ƙarshe dai waye ci nasara Musa ko Fir'auna Musa shi ne ya ci nasara kan Fir'auna tunda Allah ce fa akhadnahu wa junudahu shi Fir'auna mun damke shi da shi da rinduna ta gaba daya farabadnahum fil yami mun nutsar da su a cikin teku wa huwa mulimun suna abin zargi har tashin alkiyama Allah madaukakin sarki bai rage ɗaya daga cikin rundunar Fir'auna ba shi kanshi dai Fir'auna da aka wa alhurma Allah ce fal yawma narjika bi badanika li takuna liman kalfaka aya kai kadai zamu wa alhurma guda Fir'auna zamu tsayar da gangan jikin gawar kwarkin kadai za a tsayar ta amma ba dan koyi ba shi ma li takuna liman kalfaka aya dan ya zama duk wanda zai zo daga bayanka aya ne a gare shi da aka hanyar da galifin aure tana nan a cikin mize a musura shekara dubunai yau ba in kin ji za ta ganta diyan da cika rashin babu bakewa amma da ya taba Allah bai ji daɗi ba Allah bai raga mashi ba Allah ya halaka da shi da shi da mutane shi gaba da da aka kuma mu tsoraci Allah mu wa Allah biyayya kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam muna fata Allah tabbatar da imani a cikin zukatanmu abinda muke da Allah ka ba mu ladan shi kuskuren mu Allah ya gafarta mana muna roƙo Allah mu dauki sarki